إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke mulkar kada abin nan da magaran jamhuriyar Nijar yau muna talata 18 ga wata na Rabiul Akhir hijira shekara 1443 wanda ya dace da 23 ga watan 11 2021 yau rabonmu da karatun bulurga maram da mun ɗan da yau kusan wata biyu ba kwana uku ne a ƙarshen karatunmu mun yi tsaya 21 ga watan safa shi ne ƙarshen karatu yau kuma na sha takwas ga watan rabiu sani kenan wata biyu ne ba kwana uku na gani wanda ya dace da ashirin da takwas ga watan september ya kuwa muna ashirin da uku ga wata na nuwamba allah mana jagoranci a yau za mu yi darasi na saba'in da bakwai sha darasi na saba'in da bakwai ƙarshen karatun mun tsaya ruwayat imam al-bukhari hadisin abu huraira radiyallahu anhu wanda ke ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man akhadha amwalan nasi yuridu adaha adda Allah anhu wa man akhadha yuridu talafa talafahu Allah ta'ala wanda ya amshi dukiyar mutane iya da niyyar remeda Allah zai taimake shi don mai da wannan abin da ya musu na bashi amma daman da ya musu ma don ya hau kanka ne ya ya kai ya ƙari bai ne ya mai dawa Allah zai lalata albarka abin bai albarka zai lalace nan kenan mutum yi niyya ta kwarai wajen ɗaukan bashi za mu tashi yau sabon karatunmu ya ce wa muna dai muna ga muna kitabul buyu'i ne muna daga cikin kitabul buyu'i muke ko muna ba muna abwab salaf wal qarad wal rahan eh salaf wal qarad wal rahan a cikin muke cikin kitabul buyu'i muna baba ramce da sabtu zamu ce da jingina yanzu za mu muna cikin dai bayan insha Allah na magana wannan biyu za mu tashi hadisin Aisha wa an Aisha radiyallahu anha qalat qultu ya rasulullah inna fulanan qadima lahu bazz min ash-sham فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة فبعث إليه فامتنع أخرجه الحاكم والبيهقي ورجال ثقات abin da aisha radiyallahu anha take ba da labarin cewa ita da kanta ta ce ya manzan Allah kultu ya rasulullah ta ce ina fulana wani ta kama sunan shi kadima lahu bazu min sham ai an kama shi kaya ban asalin wani yaji na jika daga sham mai kabri haka an kame kaya daga sham falau ba su ta ilai da ka aika mana ka amso ba shi fa hasta minu sau bai ne da sai a tanda masara ka amso ko da zane biyu yawanci yadi biyu zane biyu kamso a matsayin allah hore ila mai sara dana iya ba shi har lokacin da allah hore mu ba tare da an yanke ba kwana nau za ka bani allah hore kurin ya allah hore shi ne hujja sai allah hore har lokacin da allah hore zan biya wannan bawan allah annabi kenan ya amshi shawara ta aisha radiyallahu anha sai faba'asa ile sai aika cewa ya bashi ramcan wannan tuma guda biyu ko yaji biyu ko ta zane biyu famata na seki yana wannan cikin sirmus ya kawo don ƙara bayani duk da wannan ruwaya tana da matsala kamar da mun sha bayani zaman matsala ko rashin ingancin ruwaya bai ɗauke wannan hukunci ko wannan mas'ala kai ba kan yi mata hukunci ba bai da sai dai su manyan malamin su san abin gaba daya za su iya yanke hukunci kan wani mas'ala a kotu ko babu ta iyayewa mas'alar da wannan hadisin ya kamar rauni an samu wata mai tabbatar ta ta kawo mas'alar a wani wuri kina ko da shi wannan bai inganta ba hukuncin dai iya nan akan wannan mas'ala kuma labarin iya nan ya tabbata wannan akwai sun cikin sunan tarmizi akwai hadisin da ya wannan baji iya karantar da mu ba yahudi ne ɗin yahudawa yan kasuwa na madina wanda kuma an sani annabi sallallahu alaihi wasallam yana mu'amala ta kasuwanci da yahudawa amsa da karba ya saya su saya wannan musulunci ba wani matsala da ya kawo na hana kasuwa ko mu'amala da yahudawa da wanda ba yahudawa ba in dai mu'amala ta kasuwa ta duniya ba abin da ya hana don shi har can irin ya haɗu ma magana marar daɗi don da aka je aka gaya mai manzana yana son wannan tuwa ba shi guda biyu ya ce kada a rubuta ma ya rubu ina ma rubuta an zaɓa bi mali a rubuta rahabi na san kare mun washe muhammad so na ke cinye min kuɗi na a haka na kwaɓa kan magana na san kuma so yake cinye min kuɗi na kwazo aka ba annabi labari cewa ga abin da wani yahudi annabi ce kadam ƙarya yake ya ce wallahi ta kada alima inni min ataqahum lillahi wa adam lil amana ce kar ya yake kun da ne ba ta ba ta fatima ce ya ce wallahi ya san kare ni ina da cewa sun da ko tsoron Allah ne tsoron Allah kuma na yi kowa mai da amana kar ya ce kun hudi ne kun da kun yanzu da baka ne Qur'an ne ma wajen shi amma cewa kenan ne wannan iya tabbatar da cewa kenan ana mu'amala ko da kawuri ta kasuwa ko bashi don ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah mai cikawa akwai cikin kayan jama'a na yaki a wajen wani bai hutu da ya amsa ya bada jingina ya mashi wani abinci wannan mu'amala ta da kullum har ma da bar duniya kenan ya tabbata da mu'amala har barin shi duniya tabbas wannan bangaren wannan kuma ya karanta da mu wannan ruwaya ta karantar da mu da maganar ana amsar bashi har Allah hore ba tare ba da an hudu dele in ka amince ko in ka bani har Allah hudu mu zan biya shikenan ba tare da kayyade lokaci shine magana kuna kuma waccan ruwa ta cikin sunan Tirmidhi ta inganta hadisin sahihi sahihin hadisi wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa shi wannan iya da matsala rauni na shi wannan hanyar ta hakim da bahaqi amma Tirmidhi wacce tana da kyakkyawan sinadi cewa hadisin sahihi وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقة إذا كان مرهونا ولبن الضر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه البخاري وانا رواه إمام البخاري يروته abu rage bar labarin yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce az-zaharu yurkam bi nafaqatin wa bi nafaqati idza kana marhuna abun hawa na shine bayan ana ne abun hawa za a iya hawan shi nan mun shiga magana ta ƙarshen babe muna cikin babin na asilin wal qarad wal rahab yanzu mun shiga mas'ala ta arhana jingina nan magana jingina ce zai kawo asalin jingina wani abu ne wanda ake amsa don garanti na kayanka da ka bada kasa bace kambacin kayanka da ka bada ko da sun bace bai biya ba wannan jingina ita ce za a amsa kambacin wannan abin naka da ya bace an ba biya ka ba shi na ci arrahan shi ne jinginan arrahin wanda yake bada jinginan almurtahin mai amsa jingina to wannan mas'ala ta jingina ce zai magana a nan wadda asali kurin garanti ne ta yace azharu ce abu warke wa labarin cewa manzana sallallahu alaihi ya ce azharu yurkam abin hawa za a haushi amma dalilin bai na faƙatin idan kana marhuna in abin hawa aka ba da jingina raƙumi ne doki ne wanda aka ba almurtahin iya da dama ya hau wannan doki ko raƙumi yana iya hawa in an ba shi gina shi amma me bin da fakata dalilin shi ke ciyar da shi iya ba shi abinci tun da ya ba shi abinci ke zai iya amfana da wannan abin hawa ya ce wale banu darri isharar ita wannan dabba ce mai nono nono da ya zubo ka ba da saniya jingina akuya jingina timkiya jingina tana da nono to wannan an halittarwa wanda aka ba jinginan kina murtahin an ba shi damar ya sha nonon wannan dabba dalilin ciyarwa da yake ma wannan dabba sai aka ba shi damar ya sha nononta kaga wannan shine sai ce wala banu dar yushrab bi nafaqati zakana marhunan wa ala alladhi yarkab wa yashrab an nafaqa duk wanda yake hawan tunda ya ce abin hawa za a haushi a wurin jingina dalilin ciyarwa abu mai nono walabanin dauro ya sharar na fukati na karmar nuna haka nono da ya zubo na dabba da za a shashi da an ba shi za shi nuna da an ba ta abinci a wurin jingina kan haka yana cikin wa alal lazi yarkabu wa ya sharar an nafaka dan haka an ɗorawa wanda ke hawa abin hawa da shan abin sha na nono an ɗora mai ciyar da wannan dabba nan kenan menene in ba dan dalilin ciyarwa ba ba ka damar hawar dabba ta jingina ba ka damar shan nono na dabbar jingina yan wa'ana mun ka an kawo a jingina hanya ta zalunci ta jahiliya balle a karkara hala a maraya ba a karkara na gona suke a gida na gida suke a gari na gida ake a gari cikin gari gona mutum zai amshi gonar mutum misali babbar gona zai ba shi jika hamsin ko jika ɗari zai ba mai gonar daga ran nan wannan jika ɗari da ba shi gona ta hota daga hannun mai gona mai jika ɗari zai ta nomawa ya ta nomawa har allah ya ba wannan mai jika ɗari shi mai gona Allah ba shi kudin biya in shekara goma za a yi kana nan iya nomawa iya cin riba iya kallon shi ɗan doki ne zai hau wannan doki zai doki an sa akwai abin hawa misali yanzu mota ko inji ake amara ya mutum ya baka jirgin inji ka yi ta hawa kana morewa ko mota duk wannan zalunci a gari akwai masu ba da gida misali gidana za ka ba mai kuɗi wasu irin wannan zaliman ka ba su jinginar gida a baka ɗan miliyayyuka miliyan ɗaya ko miliyan biyu wannan gida haya ake wannan wanda ka ba jingina zai rinka amsar kuɗin hayar wannan gida jika hamsin ne sattin ɗari ne zai kasa kuɗin hayar wannan gida har lokacin da ka zo ka biya shi bude kirki biyu wani kuɗin haya da ya amsa ya amsa a banza washi ya ci riba wurin zalunci ne shari'a ba ta yi a ya amince da an taɓa kudin ruwa da aka hana kudin ruwa an taɓa kudin ruwa da ƙari ya halitta don shi yara da yara da ya ba kudin ruwa ya zama halak a yara da ya ba ni ya ba ni ɗari ɗari da goma na bashi ɗari to dan yara ya zama halak shi ba wannan ko da yaro zalunci dan an ba dan buƙatar shi yara da ya ba ka wannan gonar shi ka noma da haka kenan abin da kada yake yiwuwa misali na gona an hadda buƙata kamun shi kaɗari ta ajen mai gona shi kaɗari ko shi kawo musulun ko shi kaɗa za yanzu kana buƙatar wannan gona ya ce tuwa ne za mu yi ciniki a shekara a nauzar noma a yi ciniki a shekara za ka noma wannan gona a shekara 20 ne 30 ne 50 ne kudin haya ana haya gona ya a yi kudin haya lokacin da ya biya ka shi ke nan kawai gudun shi haka ne haka idan abin hawa ne inji inji ruwa ke sha bile ka ce kawo ko mota ta tana shan ruwa an ga mota ta sha mai inji ya sha mai hawan shi aka yi kenan ba hujjar shi mai ko inji ko mota a hau don izir akwai izir lalace ne kuma wata bazo ya ba shi ruwa ba ya ba shi mai ba mai sai an hau baka buka damar ka hau inci shi ko mota shi ta jikina kurin garanti ne gashi nan aje ko aje karata yadda lokacin da ya biya ka a ka ba shi kayan shi da biya ba a sai da in da ciko ya ciko maka in ba ciko ga an yi ta wuce kudin kai ka cika tsarin kudin shi shi ne kurin ake asalin jingina kurin garanti ne na baka wannan abu na ka rike radda bashin ka bin biya ba sai a kama a saida in ma iyawa sai a samu sauran kudi ni mai gonar ni mai motar ya ba sauran kudi na iyawa a saida kudi da bai daraja ba ta biya ni ba ina ban gaban shi kuma shi ne jingina kenan don abin da ake zalunci ne anan gaskiya na masu hali da suke ma masu gona balle a ƙauye wai zo ta wata shari'a mata malam bahaushe wai idan ka ba mutum jingina ta riga misali gari zai ta sa'awa radda ka zo in ba ka wuyan rigar ya biya ka wuyan rigar ya baka kin datsuwa kina iya baka da ba hakan wannan shara ta kitabu ta al'ada kaida wai duk a ga ma wai doka ce ta tafi anan ta shara ta jingina kenan bi jingina zai ci cin boriya tare da ka kawo in me ya baka da jingina wannan ya biya ka ko da abun ya lalace in inji ne ya tsuwa ya kasa mota ce ta tsaya in riga ce ta kare sauran wuyan akan lalacewa sauran wuyan kaɗai ya baka wuyan rigarka ya kama shi kudin shi ya ci banza ya banza dole zalimci ne ba gaskiya ba ne a gyara a gaba sai wannan dai ruwa ta imam bukhari ce cewa annabi sallallahu alaihi ya hukunta haka azharu yurkab bi nafaqati idza kana marhuna bi nafaqatin abun hawa za a hau dalilin ciyarwa da ake yi in iya a matsayin jingina walaban nuddadu yushrab nono da ya zubo na dabba za a sha bi nafaqati dalilin ciyarwa da yake idza kana marhuna in ya wurin jigina wa ala alladhi yarkabu wa yashrab an nafaqa an dora ma mai hawa da mai shayarwa an dora mai ciyar da wannan dabba in dabba ce sai yace wa anhu wata ruwaya ta abu hurairah yake bada labarin cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه رواه الدار القطني والحاكم ورجال وثقات إلا أنه مأخوذ عند أبي داود وغيره إرساله حديثي من مسلم ما كانت تلبى كانت تدرواية شيوا رضوان صلى الله عليه وسلم يا شيخ لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه jingina ta mai jingina da ya bada wannan jingina ba ta hana shi mulkin kayan shi ba iya nan wa a mulkin shi ne wannan abu da jingina don na baka mota ko gida ko na iya nan wa a mulki na har yanzu wannan kayan na wani dabba ta ce na baka saniya ce ko sa ko ko raƙuma wannan abin iya nan a zaman mulki na bai shiga mulkin ka ba don haka ce lahu gunumu wa alaiha gurmu in karuwa in aihuwa ta yi ba ta tana wurin jingina kai tun da kana ba ta nu kana ba ta abinci dan naka ne kai mai rike jingina a idan ta aihu ɗana mai wannan dabba ne haka wa alaiha gurmu inda misali za ta mutu ta kasa ko ta kasa ta mutu misali ba ce a tun da ka abu jingina dafa ta a wajenka ta mutu kashi kudinka a in ta mutu mata ka ta mutu yanzu ya kame wata eh ya kame wata kambacinta eh ba ce shi kenan shi kai misali iya misali misali inji misali inji misali inji misali ko akwai mota ba jingina an ji allah sa kone shi ba hawa bai ke sai ta kone gobara kai ta shawa kai mai mota ba ta haifar da ba jingina ba shi garanti shi ne aji ba ta shawan wannan wanda aka ba ajiya kama baka ajiya ne an ka ba mutum ajiya sai ya gobara ko aka sace ma ya tafi sace aka ba tsaki bai bai rama ba ka ba mutum ajiya wani kaya sai aka sace ko aka yi gobara baka ci a biya ka sai ta shawa shi mutaman da aka ba ajiya kenan akan haka wannan shine magana ta mai jingina kayan jingina iya nan mulkin mai shine kurin kai garanti ne aka baka an babu wannan in ya mutu ko ya ka zahi aka maka wani sabo kamacin shi sai wannan shine abin da ke wannan hadisi sai wa ana bi rafi radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافي أن يقعد الرجل بكره أن يقعد, أن يقعد, أن يقعد الرجل بكره فقال لا أجد إلا خيارا رباعيا فقال أعطيه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء رواه مسلم shi nan abin da ke wannan ruwaya ta abu rafi iya ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam istatar mai rajulun bakara ya amshi aro ramcan wani dan sarmayin raƙumi bakara dan sarmayin raƙumi dan raƙumi da aka sarmai sabon tashi ai kama abubakar asali ana sa mishi sunan abubakar irin laraba abinda kake da shi don sai waka wace wani annabi mai raƙumma dalilin raƙumma da yake su a sami bakar akwai abubakara shi ma dalilin raƙumma shi ne abin a zo a gani da ya yi a abin yakin imama na hantakin na wannan ganuwa ta su musailama irin wanda don annabi ya kira duwanda ya tsallako in bawa ya tsallako ya zo daga can za a ba shi ‘yanci ba a kama kowa matsayin ba to ana abubakar ya cikin bawa a cikin wancan wani sama salama iya cikin da abin wata da kuma shi abin a zo gani tsallako daga wannan ganuwa ya zo kuma ya sami yanci ta cikin abu bakara dalilin wannan raƙumin tashi raƙuma bakara kinan ɗan raƙumi ɗan shi kuma bakar kinan a takaice annabi sallallahu alaihi wasallam ya amshi bashin wani ɗan raƙumi bashi ya amsa faqadima ta'alai ibnu min sadaqa sai aka kawo irin raƙumma na zakka da ake kana sadaka ya aka kawo yanzu kenan dama ya amsa ka hanyar samu ya biya shi fa amara abu rafi an yi ƙadiyar rajular bakar annabi sai ya sa abu rafi shi kula da wannan raƙumma ka biya wancan bawan allah raƙumar shi da muka amsa kenan ka biya shi a cikin wa'annan raƙumma na sadaka فقال لا أجد إلا خيارا رباعيا قسكيا لبن سامبا ديدينا شي بكر رباعيا يرى أنت لقوم ديك شكرا بقوي يا كي يا كي لقوم شكرا بقوي شتا كتا بقوي كي هي بابا لقومي شو بنا شتا سر بينا كامسا تدد دار لقوم من بكر هي بابا يسي بسامو ديدينا شي سنة صلى الله عليه وسلم يتي آياته إياه باشي بابا sai kuma ya ce fa'in na khiyarin nasi a hasanu ƙada'an domin hiyayi zababbe a cikin mutane wanda ya kyakkyawan biya ya biya mai kyau mana wajen biya ya biya ba matsala nan annabi ya yi bi wannan ƙarin da aka bishi to shi nan mai ya kawo ina mas'alar maganar riba ko mutum ya baka bashi daga baka zo biya kamin ƙari daga nan wannan mana ce madogara ta halitta idan ka ba mutum bashin kuɗi na bashi da ya je ya ji daɗi abinda ya yi da wannan kuɗi naka ba wani azazza dama a garin an san da ita babu wata azazza tsakanin kai da shi ta cewa a kone abu da zai kawo bayan ya amsa kurin shi ne ya ga dama ya ji daɗi bayan ya biya ka kuɗinka cikin wani gawa ne ga wannan kai maka kashe wala na kwarai na samu sani ba kwarai ga wannan kai maka kashe ni baka kurin haka nan babu alƙawari babu azasa wannan halaka ne kace shine madogaro na maka ba ka ba bashi ne mutun ya baka ka ji dadin mujin dadin bashi ko ka samu na kai maka ka karu ka bashi wani abu babu azaza ba amma babu azaza babu alƙawari kuma haka kurin bashi ne kurin bai tsammani ma kuka ci kowa ga wani- ga kaza ka bashi akan abin da ya baka wannan babu wani matsala halaka aka ci kuma daidai aka yi yan wannan mutane musulunci rashin sanin musulunci da kasu shiga cikin hukunci har shiga riba akan sani ba shi musulunci ya halitta mu'amala ko ya tsara mu'amala babu laifi ni ina da hali ina da muwani ina da halin kuɗi kai muna tare aboki ne ɗan uwa ne da wani amini ne wanda amince da kai babu laifi in baka kuɗi ba in baka ba- bashi da ruwa ba a in baka kuɗi ka je ka juya kai wata kasuwa wanda a ajiye magana wannan abin da ka samu amma riba ba riba da ka samu za mu raba ta ko tsaka ko ɗaya cikin hudu din aka amince dai amma ana magana kan riba to wannan bambancin shi da na baki da kuɗi da ruwa su kuɗi da ruwa ba ruwansu ko su ƙone ko su ɓadda ko ka samu kuɗin da ka biya su shi kuma na ita ta, ta mudaraba ita a wanda aka ba dama mutumin da ka amince da shi ba magana ne ma ƙarya kenan idan wannan bawan Allah da ka ba kuɗi ya juya ku raba riba sai ya samu asara ba ta ganganci ba to ba abin shi ko biye bai rama ba shi ne bancin su kuma nan wasu kan ba da kuɗi na buka ki a nan ne sai ya baka jika da kudi ka kaje kai kasuwa wudu a sati za ka ba shi jika guda misali wudu sati da ba shi la'ayi haka suke wasu mutane to wannan shi ne halitta ba wannan ba wannan ba wata halitta ita ba kai da riba ita abin da aka samu ne ya samu an ba samu shi kenan amma ka kai da naira ɗari za ka ba shi ka samu an ba samu ba wannan ba ƙayyade kuɗi ka za a sati za ka ba ni a wannan ya kuma wancan nau'i na kenan kuɗi da ruwa to dai wannan kuma ana kuma zanga kuma annabi kuma nan zaka anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi yin haka yin hakan da yayi ƙarin da yayi mai akan nashin yace fa inna khiyarun nasi ahsanuhum qada'a annabi tarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa rahimallahu rajulan sama zaba sama tajtara annabi ya ce Allah jikan mutumin da yake saukin kai wajen sai haka wajen saidawa me ma'ana wajen saye in za ka saye ka mutum kaka yi kakuri mai riba ya kai kai maka ka gani ya bukata ya ka gani alama fata tsaye ne ya ka kare riba da dukkan a kuma da nazara na faru ya lalasa ka ya gani tun balle ya gada maka san kudi to ba san haka ne ka san sare mutum kurin kayan shi dan dukkan ka san mutum yake ko ya bukata kudi kurin kare na kayan ba san haka ne ya zama tun mai saukin kai wajen sai haka wajen saidawa in za ka saida ka kai tsada ka yi rangwame yi magana rangwame da ake magana musulunci ya yabi ya yi annabi ya addu'a ma ga mai rangwamen kayan shi to amma na nan wasu na sanyo wani abu wanda bai ciki akwai bambancin tsada da wani yanayi abin ne Allah ya canza ba matsayi da misali hau na misali na misali mutum zai iya sayan kaya jika jika ko jika goma goma kaya sana ji kurin nan nan kasuwa kaya kurin kasuwa ya tawo kayan ne kasuwa ta kai wannan kayan kun su kuma saman kasuwa sai su koma jika jika sha bibi goma goma kaso su koma sha bibi ko sha uku kaga wannan wani abu ne juyin kasuwa ne ta hau sanan ba a cewa sai da sha biyu a cewa sai a wata wata shara da mutane kasan da ba ta adalci sun gyara kansu su mahiyana shara ce ta masu sai sai su ce to ai kai ya zaka sai da wannan kaya na mangaza alhali baka so mai tsadar ba misali iya sai da shinkafa goma goma sai ta koma sha biyu iya da buhu goma na mallaka yanzu an ka ce bai ƙara ba ya sai da goma goma ya iso buhu goma ya kare ya kasa ba kamar ya zarce ba yanda wannan goma goma da yake saidawa sai ta fara kuma takwas takwas akwai mace kamar shi duka bibi sai a sada kuma to musulunci ba haka bane ba kasuwa akwai hawa akwai sauka akwai samu akwai rishi yadda talakawa suke samun lokaci abu ya kai su sai banza haka kuma wata lokaci kuma sai hau haka manzo Allah ya ce wannan abu ne a hannun Allah Allah ya ce huwa qabil basit annabi annabi annabi ya rage ya farashin ka a a banda shiga shiga zarin zancin mutane Allah shi ne musa'ir shine mai farashi Allah ke farashi ko ya matse ko ya ko ya saki sai kuma wani talaka ya ta hauku wani kuma ta hau masu kuna na misali ji an gwada wani a talabijin iya bayani wanda su tsoho a ce abin mamaki a bana war haka wajen da aka yi yayi na bana yawa ka bai kai na bana yawa ba na bara bai kai ba na bana yawa na bana ya yawa amma a bara farashin arhaki kacan babu shi da yawa mai arha amma bana ga shi da yawa kuma farashin hau kana bin an Allah kenan baka iya bayanin abin baka iya sulci abin yayin abin makana a ba kamata an abu ne hankalce kawai da lokacin da ya kaɗan a saman kasuwa a ce yayi ya tsada to gashi kaɗan jin bai yawa ba amma yara da suka shi da yawa kuma tsada shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah shi ke faranshi shi ke matsewa shi ke saki kiran da haka yanda dan kasuwa zai samu asara in kayan suka fadi sai da dole tukunan in shekara biyu ta wuce wasu sayi wake shekara arba'in suka saya ma amma yadda kuma shekara ashirin ashirin da san fursan waduwa kuma duk dole dole sai da wannan haka abin kasuwa haka take kenan haka shi ma kaya sai ya hau ba kai ka hau da shi ba to ba a cewa kayan lahi a nan ɗan uwa shi ne musulunci bai kai da riba ba amma iya san rangwami in a lokacin rangwami ya bada zan zali zan zali a nan duwan da ke shekarar da tijawa sun sayi hilaye jika uku uku ramar labarin wasu hilaye na jikin kasuwa jika uku uku suka siye su masu daga sai tsada yanzu miliyon ɗari ma ba sai da masu miliyon ɗari ta ce ba ka sai da ba ka ce riba da yawa ba tun da ka ga matsala ce ku ce ba yanzu alawa nan miliyon ɗari ba sai da maka su ba sun kasuwa nan jika uku sai da su kuma sanar mutane sanar da ransu wasu ha kenan allah iya kawo kaya ya hau ko ya sabka kuma kiran zamani ya kawo farashi ba ce a nan kayan kasai da a yanka haɗa kasai da can yana kaso shi a can da ba haka bane ba nan dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kyakkyawar addu'a ga wanda ke rangome a wanda yake kyakkyawan biya in ya amshi bashi ba ba kare mutum sai wannan da ruwa ta musulunci nan wanda makaranta ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya amshi bashi na raƙumi karami ya bada babba kuma ya ce muhi kyakkyawan muhi ɗaya mutane wanda kyakkyawan biya ruwan musulunci وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا رواه حارس بن أبي بن أبي أسامة وإسناده ساقط وله شاهد عن فضلات بن عبيد بن الباقي وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري تدون الرواية ضد حديث مرفوع باشد إنجلش an samu hukufi zuwa abdullahi bin salam na cewa dukkan bashin da ya janyo amfani ruban kan wannan za ka ga in ya tabbata kenan iya cin karo da hadisin sama wanda musulmi roto don bashi ya bada kuma ya samu amfani to wannan ruwa ba ta inganta ba duka amsar sama kuma kamar albani na mola ya kaɗa wani hujjoji don dalilai don su hanyoyi na manganu da wannan cewa ba haka bane magana take ta kullu karatun a ce duka akwai wanda zuka mun cewa Allah bana hiri ai karatun ne bada bashi ne bada kuma ya samu ƙari kuma annabi annabi da kanshi ma ƙarin ba wani bane ba manzala da kanshi ne ya ƙarin akan bashi da aka bashi kuma ya yabo akan yin haka sai babu tafalis wal hajar baban tafalis shi ne wasu aka ta waso su me waso su a maka wantare a kama kayan kaci kudin mutane kaci kudin mutane ka kasa biya to musulunci ba hana ba a kama kayan ka a wantare an yi kaki ko su masu bashi su bari ba suna so a biya su kai kuma ga kayan hannun kana da abin saidawa a biya mutane to suna da masu a mu an biya mu tun daga kayan ga kadarori nan nashi na saidawa sai a kama a saida a biya mu shi ne taflis hajar a hana mutum aiki wani abu nashi da malaka amma a hana a ɗauke hannun shi akan wani abu bai da dama taɓa shi kayan ka ne amma a hana ka taɓa an sama hijabi kan wasu dalilai za mu yi na gaban sha Allah wannan ashi ne da aka ce al-muflis da annabi ya ce ba ku labarin mun san muflis suka tabe da kobi ya ce a muflis ya kawo da maganar na kiyama za zo kiyama ya ci kudin wannan su sun san muflis na duniya wanda ba da kobi an mai ifilasi kenan an kama kayan shi an yi wani tare bai da komi shi su suka sani annabi ce a hakikanin wanda aka ma wani tare wanda gobe kiyama sai da sallah da azumi da zakka da komai yayi na kwarai amma ya je kiyama da yoni ya ci kudin wannan ya ci mutuncin wannan ya zuba jinin wannan a dauko a biya a dauko a biya da ake biyan mutane a duniya a su bashi a suke minka bashi ta lahira ma ka tsaya mata aikin ka ta lahira na aiki na zalunci ne haƙƙin mutane nan kuma duniya na kudi ne za a biya mutane to su ne a cikin na muflis kenan da aka ma filastin ta filis to wannan mas'ala za mu bayani a kanta ana abi bakar bin abdurrahman an abi hurairah radiyallahu anhu qala سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ما له بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره abin da yake wannan magana wannan hadisi cewa abu hurairu ke cewa mun ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man adaraka ma lahu bi ainihi inda rajul kad aflas ka zo an kama kayan wani misali kana bin shi kudi ka sai da mai wani kaya bai biya ka ba ko ya dauko kaya a wajenka bai biya ba sai aka kare shi wasu mabasa ba kai ba sai aka zo aka ce ba adaba za a mai filati aka tattara kayan shi za a biya wanda suke bin shi bashi kayan sau da yawa ake samun mutum ba shi ya lalube shi ma ba kwa sani ba kowa yake kamar shi gaɗe ne shi kuma ya tara mutane da yawa sai ta buɗe daga wani ɓangare kowa shi da bai kowa so ya ka hari iya neman kayan shi ka aje a tashi da kai ya yi a nuhu to kenan irin wannan mutum ya cika mutane an tsaye da shi za a mai za a mai wantare annabi ce to duk wanda man adara kamalahu bi ainihi duk wanda ya iske kayan shi shi ne misali misali inji ne na sai da mishi bai biya da ba mota ta sai biya na ba an menene da gida ne da ba sai da mai ya samu wannan kaya nawa an zo tattara kayan za a biya mutane amma ne ya samu wannan nawa ne to a wannan hali manzo Allah ce fa huwa ahqqu bihi min ghairi to anan kai ya ce to kai doki naka kai doki naka tunda naka ne ka gani bai bace ba wannan hukunci a inda ka samu kayanka an zo amma da ran shi wannan ruwaya bukhari ya kata musulmi ya kawo ta sai hadisi na gaba ya ce wa rawahu abu dawud wa malik min ruwati abi bakar bin abdurrahman mursalan bilafaz ya zo ta hanya daban abu dawud ya karuwa haka ina ga haka imam malik ya karuwa ita wacce ruwaya lafazin da ya zo nata lafazin da ya zo hadisin yana da hanyar kyakkyawa a tare bayan inganta da ruwaya cewa manzala ya ce ayu marajulun ba a mata'an duk mutumin da ya sai da wani kaya fa'afar sallazi ta'awu sai wanda ya sai kayan naka da sai da kayan naka sai aka mai wantare wala yam yakata allazi ba'ahu min samani bai ida biyan ka kudin kayanka ba fa wajada ma ta'awu bi an yaka samu kayanka wannan da kake da mishi bai ida biyan ka ba ya ka samu a cikin kayan wantaran wani wanda kake bi kudi ka sai da mai kaya bai biya ka ba fa huwa ahqqu bihi kai mai wannan kaya kai kai haƙi kai cancanta ka dauki kayanka amma ha wa in mata al-mushtari wanda ka sai da ma kayan bibiya ka ba ya ka samu kayanka inji ne mota ce meye ya ka samu wannan kayanka a wajen wani tarafa misali mutum ya mutu ya ci bashi an zo an tattara kan za a biya masu bin shi bashi da ka zo wajen kayan wannan na wanta ne ya ka iske kayanka amma bayan ya mutu wa'ana tunan hukumcin ya sauya akan wanda ka iske iya da rai a nan sai na sarasam ya ce fasahibul mata'i usuwatul gurma shi mai wannan kaya da ya samu kayan shi a wajen wantare na wanda ya sai da waya mutu ka shiga layi sai a sai da a yi kashi nawa aka samu sa'in na bincika ɗari da abin da aka samu za a sai da sai a raba kudin daidai yawan kudin da abin zaɓa ka kai wannan sai da za a yanzu ka shiga layi yanzu kai wannan wanda kake bin shi bashi ka shiga layin masu bin shi bashi sai misali bashi da ke bin shi za a zo a sai da kayan tun da ya mutu gwalgwadon abinda aka saida na kudin za a rabawa kuma saura masu bin bashi saura da bai samu gaba ɗaya ba ya kudi an san tsarin da ake rahoto alisa yi kashi talatin waye kashi naka kashi nauni ya zama shi ka talatin wani ya bin shi ka ɗari wani shi ka arba'in an za a alisa yi abin da aka samu wajen biya sai a professional kenan sai a samu sai a biya a nan kashi baka ce kaya wani kana ne a tun da ya mutu ka shiga layi magana kenan baka ce karje kayanka ko da ka haka ne wani baka dama haka shari'a ta aji kan magana to wannan ya ce wasalahu bi haƙi wa da'afu taba da abin da ruwaya tana ci alfa albani dan hadisi yana hanyoyi albani ya tabbatar da ingancin ruwaya cewa hadisin ya tabbata ta hanyoyi wanda suka zo ta hanya kyakkyawa sai ina ne wa an amar bin sharif عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم آه. ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلد قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في ساهب لنا قد أخلص فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به وصححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت آه نعم abin da yake wannan ruwaya abu huraira umar bin khalda ke ta mun suko abu huraira sai muka ce mun suko abu huraira mai tambaya kan wani abokinmu da aka mai mana wantare an tattar kayan ki za a biya masu bin shi bashi sai ce musu da aka ji na fikun daga da rasul sallam zan muku hukumcin da manzon Allah ya yi sallam sai ce man afadasa aw mata kina manzon Allah ya ce wanda ya mutu wanda kama iflas ko mutuwa ce aka zo wajen kayan shi fa waje da rajulun mata'ahu bi aini sai mutum ya samu kayan shi da kansu kan da ya sai da mishi bai bai biya ka ba ita samu kayan naka fa huwa haqqu bi kai kai cancanta da wannan kaya hakim ya inganta ruwayar Abu Dawud amma ya raunana ruwa shi da kanshi kuma Abu Dawud ce wannan ƙarin na maganar aumata bai inganta ba tabbas bai inganta ba ya saba ma waccan ruwaya ta sama ta inganta kuma cewa an aka mutu hukunci ba haka bai shi wannan inda ya tabbata wannan ya ture na sama don shi a nan akwai bambanci in mutuwa ce abin da ya tabbata baka dama ka cika jikanka inda ran shi inda rai ne wannan kai kai haƙi akan kayanka an wa mutum wasu an tattaro kayan shi za a yi wanta ne kai ka zo ka samu naka sai a ba kayanka to amma iya mutuwa ka zo to a nan kudin saidawa za abin da aka saida a gama a ba wani yanzu ce wani ka wani na wani eh tunda bashi ne ko bashi ya gama ya juya da kudin mutane da yawa kan shi yanzu kudin gama tattara za a saida a raba kowa gurbadan abinda yake abinda ya samu kuma saura ai hakuri da lebu lahira ko kai sai wa an amr bin sharid an abihi radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ليل الواجد يحل عرضه وعقوبته رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن ابن حبان abinda yake wannan ruwaya amurbin shirki ba labarin cewa baban sharid ya ce manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce layul wajidi yulu irdahu wa qubata ta wurin bashi na alwajid layi kuma ta rikewa bashi na wato wanda yake da halin kana kenan mutum ya banka bashi kana da halin biya ka ki biya yin hakan yuhillu irdahu wa ubata yana halitta mutuncinka kindan ya ce wani mutuci ne latuci ne bai lahi hatuci shi ne ya ce kare mutum banza ne wani kun ka ibe na gana da bai lahi ba ya shi man sun ga halin ba ibe shi eh wani tawar ba shi gaya wani ka cuce mutu da ba ka cuce ni ka kace ka cuce ya cuce ka dan akwai kin biyan ka ne kenan yana halitta mutuncin shi kuma da an da akwai hukuma a kama shi a ɗarme ya biya ya wudu ya biya hukuma tana kama shi ta mai ladabi ya biya mutane tun ya halin biya ana bin ka ba shi shekarar miliyon a hannunka ba shi da ba shekarar miliyon a kwanta kuma ga shekarar yana wani abin shekarar magari kan yi biyan shi ya kai ƙarawar hukuma ya a matsa maka sai kaji kawo doka biya haka ne ka kafa saka tana kwalin biya shi ne ta kenan ta wurin bashi na modaci iya halitta mutuncinka kuma iya halitta a ma'ukuwa wata ruwa ke cewa matsalar gani zulmun annabi ce ta wurin bashi na modaci zalunci ne akwai mutanen kunshi bakin ciki ke biya ka bakin ciki na kawai ke biya ka kuma ya hudu da yawa kuma yana hannun biya ka to yin hakan zalunci ne haƙi biyan mutum bashin shi kuma da halin biya Allah kiyar a banza ka tsama karkai wani ya zama ka mutu kuma iya su kibiya suna kama ka kibiya shi ne su kibiya su ma shi na wani aka ce wani malamin gawa da jariya cewa wani mai kudi ya mutu da bashi ya dan halin su iya suka ga in suka biya wannan bashin gadon zai dage ci ce kai kuma mun sa yi gurin to wuce wace kibiya a cikin ɗaya wani wace kibiya kuma mun sa yi gurin kibiya zai kibiya zai shi kuma ce basu Allah shi bai je bai rigima kullum ta suka wace kibiya ya zama ne ha kyautawa eh shekke da kashi a shi da kashi ba shi da kin biya kuma ya kuma ya shi akwai dalili ko sakaci ko lokacin bai ba Allah Allah wannan haka dai kidan bai ce amma me da kullum kidan kun kai ta kanka kullum kai ta kanka kakka da ka tara ka kibiya da gangan haka mutaka kaga a barka da bashi kaga matsalar ce su su biya ba ta kuma katin ta gani Allah kiyaye ilai wannan kullum irin wannan bayanan duk da ana yi wa ma su sani irin wannan abin da yake wakana ku magada kuna labarin sarai ubanku ana bin shi bashi ko wani naku ana bin shi bashi kun ci gadon shi sai ku ki biya ka ku ci a wannan bashin da aka ce misali ya bar miliyan goma aka ce ana bin shi miliyan uku wannan miliyan bakwai ce ta gado wani miliyan uku kun ci haramun da kun sake mutane ba ta ta ku bace kuma kun sata kun ci zalunci wani miliyan uku ba ta halitta gare ku miliyan uku wani ce kuka ibiya ba kudin ku bane ba kudin wani ne kuka ci وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمان متاعها فكثر دينه فأفلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء لدينه وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك abu sai da ke ba da labarin cewa wani mutum shi ce usibu rajul fi adab sallallahu alaihi wani mutum a zamanin manzala yana raye ya samu matsala kan wasu itace wasu kenan garake da ya saya ya samu matsala suka koni da aka samu da asara sai fakasur dainu sai bashin shi ya mai yawa ya kasa biyan abin da ya samu biyan bashin mutane fa'afadas sai aka kama kayan shi aka mai wantare da aka tattara abin da ke nashi da aka zo bashin shi bin ibe bashin shi saboda abin da ya amsa da yawa ne an zo an raba an ƙari dukkan bai biya kuma ga bashi a kare sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tasaddaqu tasaddaqu alai kuma sadaka mana a taimaka mishi a mai sadaka dan ya biya bashin da yake kunshi sahabbai ko suka amsa kira fa tasaddaqa an-nasu alai suka shiga kowa yake miƙo na shi wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo na taimaka don ya biya bashin shi wallan ya buluk zalika wa faɗi daini wannan abin da aka yi gaba ɗaya tattara ya kasa biyan bashin shi bashin da yawa da ke bashi bai ba to a nan ne فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقرمائه النفس شيء ما سبنش باش خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ku amshi abin da kuka samu ba ku da wani wata dama a kan shi sai wannan abin da ku samu in ba wani bakun kawo shi a rishi kwa ma'a ba ta abin da sauran ka zakar ba to wannan ku zuma wajattu wai wannan ba ya ɗauke ba ne ba wai shi kenan ba sa bin shi ba shi a basu dama da ku a kama shi a riye shi ko a ɗalma shi a abinda aka samu kun za karɓa kuna saura bashi na kan shi kuna bashi ko a shari'a ce ta zamani ba a sa mutum kaso da ya ci bashi ba a sa mutum kaso da ko a shari'a zamani ba a sa mutum kaso da ya ci bashi idan an maka tuma da yaudara amma dan bashi ne muka na kasuwa mu'amala ce ta biyo ni bashi ba inda da kama a riye dole gari mutum to kun zalunci ne ba shari'a ba ce ba ta koce ma ba a riye mutum kan bashi mu'amala ta kawo a musulunci ma dama haka ne za a amshi abin da aka samu saura kuma a yi haƙuri kuma na karantar da mu da mahimmancin taimakawa wanda ya shiga matsala kaga matsalar shi ci bashi amma asara ce asara ce ba dangan bane ba bashi ba dangan dangan ba kenan irin wannan a taimaka mutum ya huta daga cikin ƙaidin ƙaidin bashi ya samu warwara kuma ko a yahi mai yahi na iya yiwa akwai wani iya hewa ka ce kaya yana ka ko da leku akwai wannan matsalar zamta suna kawowa ainihin he bayan ya mutu ne bayan ya mutu ya ba mutum bashi sai bayan ya mutu sai mutum ya zo ce ɗin suka zo ka ce mana ga bashin da ke kanshi bashin bashi mana bashin bashin shi akan babansu ya iya hewa ko kutum tun da ya mutu bai iya hewa kana iya hewa ko mutum ya mutu kana bashin da haƙƙin ka ne ka ce na yi mishi wannan shine dai abinda yake wannan ruwaya na khudhu ma wajadtum ku amshi abinda kuka samu walaysa lakum illa zalika ba ku da wani abu daban sai amsal abinda kuka samu rawa muslim sai wa an ubay bin ka'ab abin da yake da wannan ruwayar cewa anna rasul ka'ab ibn malik ya ce an abi yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه رواه دار القطني وساو حاكم أخرجه أبو داود مرسلا ورجع إرساله إن حديث النبي هذا مسألة وجه inganci abinda yake ruwayar hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam hajar ala mu'az shi mutum alwan hajar alhajar a hana mutum aiki da abinda yake nashi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsare wa mu'azu dukiyar shi kenan ya hana shi aiki da dukiya aka tsare kuma daga baya aka sai da wannan dukiya aka biya bashin da ake mishi nan kenan ya sauka maganar a wannan kuma can ba a ga maganar maganar ifilas wata filis ya biya bukatar yin haka kenan ana iya amshe kayan mutum nashi ne hana shi aiki da shi kuma a biya a saida a biya ba su ce mishi ba shi wani ba matsala komi ko da wannan ruwa ba tana matsala amma hukuncin hanyoyin ingantattu sun tabbata a islam ana tsare mutum ya biya mutane ba shi da suke bin shi wannan shi ne abin da yake wannan hadisi na ibn ka'abin malik sai wa alibin umar ina ganin ya kamata tsaya wannan ce sabuwa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته